على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Salam dokin karkiya kawon wannan rana ta Laraba 27 ga watan Jimadal Akhira hijira na da shekara 1442 a kalandar Nasara kuma kamar goma ga watan biyu 2021 kamar da aka saba rana ce da muke karatu a wannan littafi ne an barka na tuffatul mawdu da ahkamul usul na babban malami ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya mashi rahama wannan kuma shi ne darasin mu na 38 za mu tashi a wani fasali da ya kulla a cikin babban fasalin mu muna cikin babi na takwas da ya tattara matsaloli da ke da alaƙa da sanya sunaye to sannan ci fasalin kuma muna cikin babban babi na biyu inda ya tattauna kan ma yi tahabbu min al-asma'i wa ma yukrahu minha abinda aka so a sanya na daga sunaye da abinda ake kyamar a sanya na daga sunaye ga ƙarƙashin wannan fasali na biyu ne ma da ya rika kawo waɗansu kauti ko waɗansu taki wani wurin ya kance masu faslun wani wurin kuma ma a wani bugun da ga baya cewa sai dai a ba da faragar ko sakin layi ko fakara kawai inda za mu tashi shine wa tuli fa fi qira'ati tasammi da asma'il anbiya akwai wanda an sanya faslun a tsakanin baka guda biyu wanda ke alamta cewa asalin rubutun shi ne littafin al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala kamar babu wannan mata ne suka kara gwargwadon yadda nuskar mutum take malake waqtu difa an yi sabani fi karahati tasanni da asma'il anbiya game da karhancin sanya sunayen annabawa abin da yake nufi da wannan take malamai suna da maganganu ko fahimta guda biyu a kodan da suke ga ya halatta a sanya wa mutum sunan annabi wasu kuma sai suna ga makaruhi ne wasu suna ga makaruhi ne a sanya wa mutum sunan annabi to kaga da an dauki aka dauki fatawar sai za ka zagaye duniya da bulala a ce duk mai sunan annabi ya cire ai ai wanda za su suna da yawa kuwa ina ga yan kadan za a rage yan kadan za a rage to akwai dai masu wannan fahimta amma dai ba fahimta ba ce da aka sallama kuma ba ta da goyon bayan dalilai galiban ma waɗanda suka ce makaruhi ne a sanya sunan annabi sun yi haka ne ba don sunan ya karhanta ba sai don gudun kada a ci mutuncin mai sunan kuma yana ɗauke da babban suna kawai shi ne dalili malam ji a haduhuma ɗaya daga cikin maganganun nan annahu la yukura hutu cewa ba a karanta sanya sunan annabi ba ya ce ala kaunai ne ko an yi sabani game da sanya sunan suna daga sunayen annabawa wannan take ko wannan hukunci yana da maganganu guda biyu magana ta farko annahu la yukrahu lallai ba a karanta ba aka iya da lai mai maka haihuwa ka sa sunan annabin zamaninka ko kuma annabin da ya zo kafin na zamaninka wa hada qaulul aktsarina wannan ita ce maganar mafi yawan malamai to ba wai yawan ba ne ba su kuma cewa wa huwa al-as wa huwa sawabu cewa shine daidai a abinda suke da shi na hujja shi yasa yawan shi ya tsara musu yawa ga su suka fi yawa ga kuma su suke da hujja to hujjar ta su ita ce ta ba yawan su fa'ida wannan ita ce magana ta farko wasani magana ta biyu yukurau suka ce an karanta bai halarta ban ko kuma ce makaruhi ne a sanya ma wani mutum sunan annabi kala abubakar bin abi shaiba abubakar ibn abi shaiba a cikin al-musannaf yake cewa ibadu ma yukrahu min al-asma ababin da ya kulla na abinda aka karhanta na daga sunaye hatta kan al-fasi ibnu dukai an abi khalada to rugun da aka sa jalada an abi al-aliya daga abu al-aliya abu al-aliya ne yake ta tafa'aluna sharran min zalika gaskiya mutane kuna aikata wani sharri a wannan bayi a wani bayi sanya wa ƴaƴanku ko kanku sunayen annabawa akwai wani sharri da kuke aikatawa tusammuna auladakum asma'al anbiya'i thumma tal'anunahu za ku sanya wa ƴaƴanku sunan annabawa sannan kuma ku rika tsine musu wani ma fa sai ya ce Muhammadu zan ce da kadan haba da Allah haba kaje Abuja da kira shi ne shugaban kasa da irin wannan kuskura ta fito lafiya a da ce da uba kwata kwata kake da wannan bawan citizen kake ai dole ka kiyaye to yaya za ka sa wa ɗanka sunan annabawa wanda ka sa ne saboda ƙauna kuma shari'a ta halatta maka haka amma kuma sai daga baya ka fata da warka da tsalle yanzu ka kira shi wane sunan annabi wane sunan annabi ka zage shi eh ba wanda zai nuna na maka zaton cewa da annabin kake kowa da ya kyautata maka zaton ba da shi kake ba kamar annabi dai ta albarkacin sunan ba kuma za ka ga wani in ya sa wa ɗanshi sunan annabi ɗayan kuma ya sa sunan baban shi sai ya mutunta mai sunan baban shi wannan shi da aka ce mai sunan da abu ka fara karɗa shi mai sunan annabi shi kuma bai mora suna ba ne an ya kamata in mai sunan baba zai karɓa to mai suna annabi ya riga ki karɓa to da daraja sai a bayyana ma take to kaga yanzu abu da ariya me yake zargi yanzu shi ba sa sunan yake zargi ba abin da yake zargi a sa sunan a rika zagi to yanzu kenan mun sa sunan mun daina zagi abu da ariya mun yi daidai fatawar ki na nuna eh mun yi daidai mala yake ce yake cewa sammuna auladakum asma'ul bi asma'il anbiya kuna sanya wa kuna kiran ƴaƴanku da sunayen annabawa thumma tal'anunahum sannan ku zo ku rika la'antar su wannan shine sharrin da naga kuna aikatawa wa asrahu min dalika abin da fi fitowa fili game da haka ma akahu abul qasim as-suhaili abin da abul qasim ya hakaito wanda yake shahara da as-suhaili yana da littafi ar-rawdul qudus to a ciki ne ya kiro wannan magana a mujalladin shi ne biyu shafi na 66 shine yake cewa فقال في الروض yake cewa fakal yace wa kana min madhhabi Umar ibn al-Khattabi yana daga mazhabar Umar dan Khattabi karahatu tasalli bi asma'il anbiya'i ya matar sanya suna daga sunayen annabawa wanda yake fahimtar Umar dan Khattab amma wannan fahimtar shi ma ya kaji ne akan kada a sa a rika kuma zaga shine kawai matsalar kurki Alima Ibn Lukai yake tsani kuma sai da cewa sahibu hada na kauli ma'abucin wannan magana ta karhancin sanya wa yara ko mutum sunan annabawa kasa da siyanata asma'il ma'anar iftizari yana nufin kiyaye sunayen annabawan nan daga wulakantawa wa ma ya arzu lahanin su ila khitabi da abin da zai iya bijiro musu na mummunan zance inda da gabari lokacin da aka yi fushi kasan kuma aka yi fushi lallai ka babu abin da ba za a iya faɗi ba rai in ya faci za ka ji kuma na sassarfawa dan shi miyagun maganganu marasa daɗi kuma yaron sunan annabawa ke sunan annabin zamaninka ko kuma annabin da ya zo kafin na zamaninka ya kamata ya ci wannan albarkacin ya kamata a mutunta shi albarkacin kaza ta dangare ke cin ruwa a kasko to shi ma yaron nan ko ya kamfatu lallai ya dace sunan shi suna ne na annabawa wa gairihi da kuma wani hushi ko an yi hushi ko kuma wani hushi wa kada kala sa'id ibn al-musayyib sai dan musayyib yake cewa a haqqul asma'i ila Allah da asma'ul anbiya da ajona hannun annabi da kenan yace kai sunan ma da Allah ya so sunan annabawa da mana an sa Abdullahi an sa Abdurrahman to kuma biyo da sunayen annabawa fa fi tarikh ibn abi haythama ya zo a tarikh ibn abi haythama أن طلحة طلحة كان له عشرة من الولد yana da ‘ya'yaye goma maza, kana lahu asharatun min alwalad amma kamar da ya ce kana lahu asharatun min alwalad yau da lafazin ashara idan ya zo kana kirga maza to shi ne cin fataha za ka yi mata amma idan ya zo kana kirga mata shi ne ta daure ta gafe wannan shi ne bambancin da ke tsakaninsu ko ƙurani ka ɗauka za ga a haka yanzu wala ya abin wal fajr wala ya bin ta aka daure shi ne ta aka ɗaure shi nan da abin da ya sa aka ɗaure saboda dare ake lissafawa dare kuma mufradin shine al-lailat musannan abin nan mataki amma da yace alaiha tis'ata ashar sai dauke fataha kan shine din saboda lafaz wadanda ake kirgawa malaiku ne lafazin kuma lafazi ne na maza su ba maza bane amma lafazin na maza ne da aka sai aka daure to kaga ne yana kirga auladu ne kila kuma ko wanda bugun nasu aka ce asharatu ko أن طلحة كان له عشرة من الولد حكى حكى حكى يجينا يا دوري أما لا كلا زي كذا ما ko kuskure ne na na bugu wannan da ya sa kiki ya sa fataha su ga kun da daura na kuma mutum zai ke gyarawa fataha ne akan shi mun da shi talaha ibnu ubaidillah kenan yana da 'ya'ya goma dukkanin su maza kulluhum minhu kowane ɗaya daga cikinsu ismo nabi yana da sunan annabawa ‘ya'ya goma duka sunan annabawa ya sa masu wa kana da zubair shi kuma zubairu bin al'awwa shi ma yana da asharatun shi ma yana da ‘ya'ya goma dukkaninsu maza kulluhum tasamma bismi shahidi kowane ɗaya daga cikinsu ya yi mashi suna da suna irin na shahidi ko bismi shuhada'i inda zuwa haka ko sunan shahidai shi zubairu ya ɗa kuma bai da mai sunan annabi duka sunan shuhada yake sa saboda burin shi duka ‘ya'yan nan da azurta su da shahada fakala da hu tsalaha sai tsalaha ya ce mai kamar sun haɗu suna tattaunawa ana usannihim da asma'il anbiya'i ni ina sanya wa ‘ya'yana suna da sunaye irin na annabawa wa anta tusannihim bi asma'i shuhada'i kai kuma kana sanya ma ƴaƴanka suna da sunayen shahidai su sai zuwa ya bada amsa saboda komai mutum zai mutu da manufa fakala da mu zubair sai zubair ya ce mashi fa inni asma wa an yakuna bani ya shuhada na yi haka ne saboda ina kwaɗayin ƴaƴana dukkaninsu su zama shahidai wala tasma'u an yakuna banuka anbiya sai ko na san baka da wani kwaɗayin yayin ka zama annabawa bana da mata da wannan kamata ya ce miki ina kwaɗayin ƴaƴana su zama shuhada na te kawai ya ballo ta duk mai irfan da kasa da kai ko na san ba raba ɗaya biyu ba ka da tunanin ɗanka wani da suke zama annabi ai ka ko kai ne da ya kashe maka bulan kuma ai ba wani nan kuma maka amma dai wannan bai zama dalili a ce ba za mu ka suna annabawa ba ka annabi an maka yiwa ya sa kamar da malam zai ce raga raga da wannan magana zai ce sam za ka sai ya ba shi amsa da wannan magana to amma dai abin da ya tabbata shine za a za a sanya wa mutum sunan annabi babu damuwa wa kad sabata fi sahih muslim ya zo a cikin sayi wa muslim an abi musa daga abi musa an da na cikin sarki yarda da shi kal ya ce wole da gulamun an haifa mani yawo kan mutu wannan hadisin da lafazin wole da i gulamun ne haka yake a muslim din an haifa mani wani yaro na miji ba kai ki bi inda biya sallallahu alaihi wa sallam sai na zo zan annabi kira da ninkin Allah su tabbata gare shi fa sammahu ibrahim annabi da kan shi ya sa wa yaron suna Ibrahim wa hannakahu li tamra ya ne ta haniki da dabino to kawo kuma yanzu ai wuta ta mutu suna ya halatta wa qala al-bukhari fi sahihi al-imam al-bukhari ya fitar a cikin littafi shi a cikin kitabul adab kenan babu man tasamma bi asma'il anbiya'i babu wanda aka sanya mashi suna da sunayen annabawa haka Imam al-Bukhari ya kulla babu a cikin gantaccen littafi da Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya tattauna wannan matsalar da fadin gaske da bayanai masu ban sha'awa a cikin fatul bari mujalladi shi na goma shafi na daga ɗari takwas da arba'in da hudu har zuwa ƙasa akwai wasu bayanai masu muhimmanci ma kafin nan tun kana wajen shafi ɗari takwas da ko ɗari bakwai da wajen tamanin da wani abu za ka fara ganin waɗannan bayanai masu alaƙa da sanya suna الإمام البخاري يكي سوى حدثنا ابن أيمن حدثنا ابن بشر حدثنا إسماعيل قال kuntu li ibn abi aufa na ce wa ibn abi aufa ra'aytu ibrahim ibn nabi alaihi salatu wassalam haka yi zo a wasu wuraren ra'aitu wani wurin kuma ra'aita ra'aita ibn nabi ka ko ka ga dan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya saka wa suna Ibrahim dan manzon annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi mata sabira ba ku ga mutum yana karami ba baka baka lura da rasuwar yaron nan yana karami akwai wani darasi ba law wala quli an yakuna ba'da muhammadin nabiyya da a ce an kaddaru yaron nan zai zama annabi ne bayan rasuwar baban shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ashablu da Ibrahim din nan dan annabi da ya rayu walakin la nabiyya ba'dahu kire babu annabi a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan maganar Imam Nawawi yake ta shi yana da ja akan fa ingancin ma maganganun nan amma dai Ibn Hajar yayi mai uzuri a abubuwan da suka faru in ba haka ba Ibn Majah ya yi ne kama da shi daga ta hanyar Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce dinnan mai riwaya yake cewa lokacin da Ibrahim al-Mu'azzam dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu annabi yake cewa yaron nan nawa Allah zai tanadar mashi mai shayar da shi a gidan aljanna annabi yake cewa wa law asha la kana siddiqan nabiyya da yaron nan ya rayu da ya zama annabi siddiqi nabi kuma da ƴan uwan ma'aikiyar shi mutanen Misra kyautawa alƙyautu duk da su yanzu su da su albarkacin jikansu ya zama annabi kama da bai kaddaro haka ba to shi al'amun nauri sai ce da to shi ko yana ga wannan magana in ma ta tabbata bai kamata wani ya tsaya na wani dogon sharhi ba ya da wannan wani abu ne na gaibi a wurin Allah ya da ba zai zama annabi shi yasa ya kace sai yanzu ne yayi na tattauna cewa inda ya rayu da ya zama annabi wani karatu za ka samu sai ce a to ai annabin ne ya faɗa haka mu ma shine muke faɗar haka da bai faɗa ba da ban faɗa ba da ta kai dai hadisin ya inganta a tawancin da al-Imam Ibn Majah din yake fitar hala da wani ya inganta shi a cikin sai Ibn Majah kuma ذكر حديث البراء سنة أنبت حديث البراء هنا عاجب لما مات إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرجعا في الجنة lokacin da Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu annabi ya ce lalle yaron nan yana da mai shayar da shi a gidan aljanna akwai waɗanda za su gaba da shayar da shi wannan hadisin shi ma da Imam Ibn Majah ya fitar da shi Ahmad Ibn Hanbal a cikin al-Musnad ya fitar da shi akwai shi a cikin kuma Bukhari wa fi sahih Muslim ya zo a cikin sahih Muslim babu tasalli da asma'il anbiya'i was salihin wannan duka kamar martani ne kan cewa ya halatta ta sunan annabawa an zo da annabi da yaro ya ce sunan shi Ibrahim amma annabi haihuwa ya sa ma yaron suna Ibrahim shi yasa Imam Muslim ya kulla babi babin halaccin sanya suna da sunayen annabawa da mutanen kirki wani mutumin kirki a tarihi ko sai ka sanya wa ɗanka sunan shi ثم ذكر حديث المغيرة sannan ya ambaci hadisin Mughira ibn Shu'ba kan lamma kadimtu najrana Mughira dan Shu'ba ke da lokacin da naje najrana sa'aduni to in gaba kun ma da ni kuma na hannun daman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka zo suka tambaye ni fa qalu suka ce innakum takaruna mun samu a cikin littafin ku kuna karantawa ya ukta haruna suratu maryam kenan ma kana abuki mar'a sawu kama kana ummuki baghiya mun ji kuna karantawa kuma wa Musa kam da Isa duka da wakala kuma annabi Musa ya zo ne kafin annabi isa da shekara kaza da kaza shi kuma annabi harun din nan dan uwan wancan annabi musa ne tazararsa ba yawa a rasuwa to me ya aka yi ita maryam da ta zo bayan haruna da musa aka ce tana dan uwa haruna kuma shin a al'umman ne aka sanya mu wani dan uwanta suna harun ko ko wancan ake nufi na asali wa musa qabla isa bi kaza wa kaza mugira ya ce mutu bai san amsa ba amma garin nan gari na ne zan dawo ina dawo sana zan ba ku amsa yace falan ma kadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam a sa'altu wa an zalik sai da tambaye shi game da haka fa kada sai ce innahum kanu yusammuna yusammuna bi anbiya'ihim sun kasance suna sanya suna da sunayen annabawansu والصالحين قبلهم da mutanen kirkin da suka zo kafin su su da ka yanzu da aka ce wa maryam ya yar uwar harun wani mutum ne daga dangin sayyida maryam aka sa musu suna harun ba wancan annabi haruna a dan ko annabi musa ba ba shi bane wanda yake nuna kenan al'umma a wannan lokacin suna komawa bayan su ɗauko wani suna daga cikin sunayen annabawan da suka gabata su sanya domin ba kuma an shar'anta ma ya an halarta mana haka da haka dai kaga yanzu duka waɗannan bayanai suna nuni da cewa babu wani dalili da zai hana a sanya ma wani mutum sunan annabi gaskiya to da haka ba suka ba abin da ya faru hatta ma dai waɗanda suka yi sukar sun yi suka ne saboda matuƙar ƙaunar da suke wa sunayen don kada a sa a zo a ci mutunci to shi kenan wuyan da abin da ke kafa don ma haɗa guda biyu ɓangarori biyu mu yi aiki da su to sai mu sanya sunan kuma sai mu kiyaye cin mutuncin mai suna shi kenan sai mu kiyaye in ma za ka yi wasu kalamai ne sai ka kira sunan shi na rana ka kira sunan shi na rana in ba a gane ba ka ce mai babban sunan nan mai babban sunan nan sunan annabi kan ma gaba da sunan kai ta ce gwanan ka ni zo ka je ku karkare da suna rana amma ka kira sunan ka kunduma kai a jariya ka faɗi maganganu marasa kyau to bai ta albarkacin mai sunan ba zai zama kuma kai ta ɓangaren ka ne aka samu matsala tarbiyyar ka ta yi karanci to waɗannan su ne bayanan da ya tattara dangane da wancan matsala sakamako na ƙarshe da za a fita da shi ya halatta a sanya sunan annabawa sai ta alfasul salif fasali na uku fi tagayyar ismi game da canza suna ismin akara da wani sunan na daban li maslahatin saboda wata maslaha saboda wata fa'ida ta tarihi da take hukuntar da haka in dai da fa'ida ya halatta ya canza suna an sanya suna mara kyau ya halatta kawai a zuwa nemo wani mai kyau a canza ba sai an yanka rago ba ba sai an yi sadaka da dabino ba ba sai an kaza ba sai an yi kaza ba abu muhimmi kawai a sanar da al'umma wane da wane ya jama'a na canza suna ya jama'a na canza suna in akwai wasu muhimman abubuwa ma aka ce a kai jarida babu laifi yana kai kaga ba ba amma ba irin kuma canza suna na zamani ne yanzu ba za ga wani sunan shi ma mai kyau kuma ya zai canza in mace ce gida da ta yi auren fari sai ta watsar da sunan baba sai ta koma sunan mijin sai kasuwa ta wace kuma sai ta dawo shi kuma uban daidai har yanzu dai tun da riga an tumbuke shi an yi mashi istifa in sai wani auren kuma sai ta sake komawa jarida da kotu sai kuma da sa sunan miji ne shi makasin kasuwar ta wace yadda kafin ta zama mutuwa wance wane baba wane mijin farko wane miji na biyu daga tutari guda kamar rahoton gwaje tari guda ga ina duk sunayen da ne an canza an canza an canza sai za mace ba a zama da canza sunan ba na uban nan na uban ne duk wanda za ta aura bai kai uban ba ko ma wane ne sadaka in ya ce dole sai ta canza sunanta ta haɗa shi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama kafirai kai shi da kyau na tabbatar in suka hure mashi zai zai gane inda aka nufa zai dawo ce to yanzu ya ankara kama namiji kila mutum ya musulunta takardun shi kuma suna ɗauke da wasu irin miyagun sunaye ta ba ka buƙatar ya sanda saboda kada wani wurin da ka ga sunan sai ka nuna na zato akwai sunan sai da ka gan shi ka san eh wannan na mutanen lahadi ne ko na mutanen asabar ne ko kuma dai wannan yan falasa ta kawala sallah ne walakin kan zaba wata wallah to kaga irin wannan babu da sai mutum ya canza ko kuma daga baya ka gano sunan mutum gaskiya a musulunta bai da kyau yana kunshe da mummunar ma'ana to shi ma sai mutum ya canza wani sai na gudun umar an annabi sallallahu alaihi wa sallama gayyara ma'asiya daga abdullahi dan umar lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata a gare shi ya canza sunan asiya mun mutu wannan a baya wa kala anti jamila yace sunan ki daga ya koma jamila sunanki jamilatu daga asiyatu mai aikin sako kin koma mai kyau kaga sunan na da kyau dan ma'anar sunan ma kyau kuma nan ba a lizinta sai mutum ya zama mai kyau za ta ne jamilu ba ka zai wani kyau za ta ne jamilu sai ka sa ga bai da kyau kuma mai sunan ya yi ai fata alheri ce fata ta gari da miri al asma'u la tu'allal sunaye ba a nemo dole dole su kai din sai ka dace da su to sai yake cewa sai sai da bukari ya zo a cikin sai da bukari annabi hurairah da radiyallahu an daga sai na bi hurairah Allah ka tsare shi annabi Zainab kanat muha barra Zainab sunanta ya kasance barra da sunanta barra fa qila ta kace tuzakki nafsaha kai wannan matar tana tsarkake kanta an ce barrati ko batacciya tsarkakakkiya mara kuskure mara laifi aka sai dai a da'ira ta yi shi a ce wani ma'asumi ne baya laifi fa samma ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zainab sai manzon Allah ta ramin sun Allah su tabbata gare shi ya sanya mata suna zainab zainab ce abu mai kanshi man zarnab shi ma abu mai kanshi arrihu kamar na hadisin ummi zar daga cikin mata akwai wanda aka ce ka zo da siffanta mijinta ne za ta ce game da halin mijinta ce arrihu rihu zarnab wal masu masu arnab iya yabo kenan ta ga mijinta jumla biyu kawai ta yaba mai ce mijina arrihu rihu zarnab duk in duk da ya zo gida kai shi mutum ne mai kanshin turare kaga mutumin kirki a mu'amala dan gayi sannan wal masu masu arnab shafar shi ko ya taba jikin ka yadda ka san zomo ya taba ka wani taushi kaga yabo ne taimaki to da ka zarnab din da zainab duka abubuwa ne na kan shi wafi sunan abi dawud wannan hadisin shi mun mutu shi a baya ya zo a cikin sunan na abi dawud min hadisin sa'id ibn al-musayyib daga hadisin sa'id ibn al-musayyib an abi an tabihi daga baban shi daga kakan shi wannan hadisi malaman al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adab babu inda ya kulla babi da cewa baki game da suna hasan haznu yake cewa annan nabi sallallahu annan nabi alaihi salatu wassalam ka masmuk lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ka fata gare shi ya ce wa kakan nashi malam menene sunanka kana haznun yace yace ka same ta wuri ko kuma ka ce kasar da ba ta kasar da ba ta nomuwa ko kuma kaushin hali ko nunkufurci ko rikin kyan zuciya fala an ta sa'al ta da ce a'a na canza maka suna daga yau sunan ka sa'al shi mai taushi mai saukin hali fala la sai ce ya rasulullahi ba na so as-sa'al yutsau wa yumtahan duk mutum mai sauki mutane taka shi za su rike suna wulakanta ni ni kuma abin da ba na so kenan kawai ka banni da hazan din ba zan taɓa ba din tuni akwai mutane Allah ne halitta to ya rubuta banni da hazan din nan kenan to ya ya kayya kaga kuma kenan ka zo ka ce kamana in kin da mun suna ta ne ya canza cewa ai bai canza ba sai hakura shine yace la asabu yusau ya rubuta duk mutum mai saukin kai yadda kake so yin zaman nan mutane kaka ji za su rika yi wayan ta za a rika wulakanta shi kada sai sai sai dai ce fa wanantu annahu sayusibuna ba'dahu sujuna tun daga nan na tabbatar da cewa lallai kaushin hali sai ya taba zurriyar mu yadda kuma mu taba zama gidan mu ba mu da wani abu na bacin rai ba kullum haka muke dan gama wannan wani zai yi kuma laifin na kakanmu ne da ya iya da ya karbi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai aka fita ko wani zai laifi ba a amma dai bai kyauta ba to kaga kenan suna na da tasiri a nan kamar yadda wannan bayanin ya gabata wa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usiya akabna abi usaidin hina wuli lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo mashi usiya ibn abi usaidin an zo mashi da ɗa na abi usaid lokacin da aka haife shi فوضعه على فخذه sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dora yaron akan cinyoyi fa aqamu kenan suka rike mashi yaron annabi sai ya galaji da wani aiki suka ga annabi ya dan dane ko sai suka dauke yaron suka ba wani suka ce wani kai yaron nan gida fa kala annabi da ya gama hidindimin shi sai ya waiko ita yana sari ina yaron fa kala abu sa'id sai abu sai da yake cewa annabnahu ya rasulullah mun sa an mai shi gida ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana masmuhu sai bai ce wani suna kuka yi mai kala fulanun yake mun sa mai sunawa ne wannan hadisin ba al-Imam Bukhari ya fitar da shi Ibn Hajar da ya doke da yake cewa karkashin wannan yake cewa da suka ce fulanun ko dai sunan bai da kyau kwata kwata shi yasa uban ya goye sunan ko da kuma sarwaya ma wasu me yake ba ko kuma a'a ya faɗi sunan amma masu riwaya duka sun manta saboda irin sunan nan ne mai wuyan faɗi kaga lokacin da ake karar raɗin suna za ga mutum ya dawo a ce me suna sai ga mutum ya dauri gawayi ina abun nan da ake tsada nama kamar daga ciki aka zuwa suna an fara kame an koma wasu nake da to yi da suna da an sa wani kyalikyali masu da an rika sa wannan suna kaga shi ba karkana ba shi ba waye ba ila ba ba wani kyalikyali masu da da shi hausa da kada kya kwa kwa to hausa ko kuma dai wani yare ajamanci ne larabawa ba sa da kwa a sai dai ko ko fi ko ku in ya wuce ukun nan a kai ma ajamawa sai annabi ya ce la faka kala fulanin kala walakin ismuhu munzir kai ya ce to sunan shi munzir wancan sunan da kuka sa bai da kyau da haka za mu canza mashi suna da haka mun canza mashi suna daga yau ku rika kiran shi al-munzir mai gargadantarwa mai ankararwa mai wa'azantarwa mai jan hankali kaga wannan suna ne mai kyau nan take suka tayar su lafan karba aka ja ka canza wa yaro suna ya koma almunzir warawa abu dawud al-imam abu dawud wannan bayanin shi ma mun mutu shi a baya al-imam abu dawud ya fitar a sunan din shi daga usama yake cewa daga usama ibnu akhdari anna rajulan kana yuqalu lahu asram wani mutum ana ce mashi asram nan ce al'asaramu abinda yake zagwanyewa abinda yake zaizayewa kamar yadda zai in kasa ba ta da karfi ta zama a bakin rafi a kwana ta shi rafi ya cinye gona irin wannan kasa take zaizayewa ko suka samu irin alewar kano haka ka dan tuga mata ruwa ka gani ko karata ya ta iska ka zankara ta bi iska ko ka buɗe wani abu mai gas gas gas gas haka ka zankara ya bi iska to shi ma sunan shi yana alamta zaizayewa da zugonyewa ya ce kana fin nafari shi wannan mutum da ake cewa al'asar ya kasance a cikin tawaga allazi na atawar rasulullahi alaihi salatu wassalam waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah suka saka a gare shi fa kana sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka saka a gare shi yace masmuk menene sunanka قال أسرم يا رسول الله سننا الأسرم قال بل أنت زرعة ما لنا من سنن ناك بيرجو لجو من تنسى مك سنن سنن كزرعة سنن نيجو إذا كده الزراعة harka ce ta sana'a da ke harka ce ta amfanar da jama'a to shi kenan shi ma sai ya karbi wannan suna yadda ta haka wannan hadisi ne sahihi wa qala abu daud al-imam abu dauda ya faɗa a cikin sunan dinshi yake cewa wa gayyara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ism al-as wannan Allah ta gani Allah tabbata gare shi ya canza sunan al-as al-as ya canza sunan yace wannan sunan naka da yayi ba wa azi ya canza sunan azi wannan mutum ne kawai sunan shi azi kaga aziz bin Isra malami suka ce wannan sifat gwargwadon mukamin da yake a kai wa shaitan ya canza wani mutum wai sunan shi shaitan shaitan ta zan balarabi ce wani suna zan sa yaron ne zama dan balarabi a gari ta ce ka zama shaitan kawai yake kwarai kuwa ka kuma duk wanda ya maka rikin da ya ce wannan shaitan yaro ne ka ga wani shugo mai shugo ne ya ce shaitani ne wani duk suka maka ma yaro shaitan akwai inda ya sa wa atalat ko in an ce atalatu suka ce kamar abin nan ne abin da yake tasowa a saman ruwa kamar kumfa munan shi kumfa ko ka ce abin nan wani abu na da ke tasowa a saman abinci kamar kumfan halale kamar kumfan ruwa kamar kumfan waye ko kuma kamar irin raba haka wajen da safe haka in ka kai za ka ta dan sassauka akan amfanin gona wanda za ka dawo zuwa tara na yamma za ka neme ka ka rasa ita ba kasa ta zo ba kawai ta ta ta ta narki to sunan shi kenan shi ma annabi ya ce wannan sunan naka bai yi ba to sannan wal hakam ya kuma canza ma wani suna hakam mun mutu a baya da ya tambaye shi menene sunan yake sunan ki abul hakam a kana da ya'ya eh da gaski da wata abdullahi da waye da shurayi to waye bakwai ce shurayi ne ce to abu shurayi al-mustaje ya canza wa qura ya canza ma wani suna sunan shi qura an kaka sai wannan ko da ya banna ko da ga ce wani an kaka ai wani an kaka ne wato wanda bai san ciwon kai shi ba wa shihab ya canza ma wani suna sunan shi garwashin wuta ko kuma irin harshen wutan nan wanda za ga har wani yadda yadda take yi in wuta ta kama ta burin kasa za ka kan saman a wani kyalikyali take yi wani yadda yadda wani daddadaddada wani kirin-kirin tutocin kasashen duniya za ka tana haskawa to shi ne ce ha sai ce kai sunan sunan nasa bai yi ba wa soba sai kalmar soba al-sobabu shi shi shi ma al-sobab ma'ana ce mara kyau na dangin abin da baya iya dawwama zai zo ya tafi nan da nan fa sammahu hashima Allah ya san manzo sallallahu alaihi wasallam suke sunanka hashim nan ce hashama ya shimu hashiman wanda yake hada nau'uka na abinci dan su bada ɗanɗan su ya raba wa mutane kaga wannan sunan ya ya zama ya amfani ga mutane wasan ma harban silma ya kira wani da aka sa wa suna harbu ya mayar da shi silmu silma aminci da zaman lafiya harbu yaki da tashin hankali wasan mal mustaji'a al mumbai ya ga wani yace malam menene sunan ka yace sunana al mustaji'u ce shi kishin gidake dukkan a kishin gida yake wannan yare sama abinci ma annabi yace ina sunanka al mumbai mai kadar kadar ne miƙewa miƙaƙƙe da kaiwa da komowa wa arba yukalu da ashara annabi ya ga wata ƙasa ya zo yake ka menene sunan nan dajin me sunan nan kauye menene sunan gonakin nan me sunan nan anguwa sai ka ce sunan ta ashira ce asalin kalmar ashira ita ce ƙasar da ba ta iya tsarar da su in za a shekarar ruwa saboda tsafin rashin albarka annabi ya ce na canza mata sunan sunan ta haziratu mai ɗaukar tsatse mai ɗaukar ciyayi mai ɗaukar su sannan ya canza wani suna ya zo ya ce menene sunan nan hanyar da ake ya kace sunan shi shekabo dalala tsukin bata hanyar tsakanin duwatsu ne suna bata faka fasa amma wuta ne yake shekibal huda na mai da shi tsukin shirya hanyar tsakanin dutse ne suna shirya wabar ziniya ya ga wasu ya ka tambaye su kowace kabila su ne kai to mu ne banu ziniya kamar 'ya'yan lalacewa ‘ya'yan ‘ya'yan takibi, ‘ya'yan zina, samma'un banin rushe, sanar ya ce, to daga yau kun kuma ‘ya'yan shirya, banin rushe, musamman bani mahuya, ya ga wasu da ake cewa banu mahuya, ‘ya'yan masu halakarwa, ba aka waina ku, to su kawai halar, wanda ya mu'amala da su za su kai su wani. dan annabi ya canza mu suna ya ce daga yau kun zama banu shida ya'yan shiriya ya'yan shiriya wanda za su dawo su bi tafarki na daidai duk wa'annan sunaye ne marasa kyau annabi ya canza su zuwa ga sunaye masu kyau kana abu da alimam abu dauda yake cewa taraktu asani da hali gaske sari na bar sinadan waɗannan hadisai ne saboda in ga cewa na taƙaita وفي سنن البيهقي يجوز أتكن سنن البيهقي وسنة جدكي سنة كتب وسنة مستفتبة من حديث الليل الإمام البيهقي يتكن السنن الكبرى يتي يا سامو لدى حديث الليل سبون سعد أن يزيد بن حبيب عن عبد الله بن الحارث ابن ابن جزء الزبيدي قال وفي صاحب لي غريبا وانا abokina ya rasu muna a yanayi na bakunta فكنا على قبري أنا وعبد الله بن عمر sai ni da Abdullahi dan Umar muka kasance a kan kabari kenan yanzu mu ne guda biyun za mu kama shi mu shigar da shi cikin kabari nan da yake Abdullahi ibn Umar yana nufin Abdullahi dan Amr dan As shi yake ne wa kana ismi as wa ibn umar as wasu mutum ne umar as sunana ala as sunan shi ma dan amru din as fakala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ta damin sai Allah tabbata gare shi yace mana in zidu wa kabiru to ku shiga ku saka shi a kabari amma ku tsaya ku ji wa antum ubaidillah na canza muku suna daga al'asu da al'asu kun koma ubaidillah da ubaidillah kai ubaidillah ibnu fulan kai ma ubaidillah ibnu fulan ubaidillah ibnu abdullah ubaidillah ibnu abdullah kala yace fa nazalna sai muka sauka a cikin kabarin shi fa kabarna afana sai muka saka dan uwan mu a cikin kabari wa sa'idina min al-qabri sai muka fito daga cikin kabarin wa qad qubdilat asma'una har an canza mana sunaye har mutane sun ɗauki wannan canji na sunaye daga na ubaidillah ta Allah ta kare alkhairi asin bari ya bace saboda safai na ɗaukar canji da wuri yace wa isnadu jayyirin ila lay isnadin ingantacce ne har zuwa gare su kenan ba zuwa ga abin da ya bayan sai to akwai magana wala adari ma hala amma ban gane ma me wannan ke nufi ba bainahu la yuhrafu tasfiyatu abdullahi ibn umar wala ibn amr bil as dan mu gaskiya a tarihi ma kun san an taba kiran abdullahi dan umar da abdullahi dan amr dan as da sunan al as a rayuwa ta jahiliya ba kuma su ai duk kanana duka mai sai su a musulunci ne an haife su iyayen su ma musulmi ne kaga ba su da matsala to amma mu ba mu san an rika kiran su da sunan al as ba da kuma malamai suka ce wannan hadisin akwai magana da haka ba shi ne hujja ba abin da ya gabata wanda ya tabbata ya rike mu hujja wa kada kun wa kada kada kun abi shayba fi musannifi ibn abi shayba ya faɗa cikin musannaf din shi haddathana muhammad ibn bishr حدثنا زكريا عن الشعبي قال لم يدرك الاسلام من عصاة قريش غير مسيء باب وان يرك مسلم في جماعه سوله كي دوكه da sako a quraishawa sai in banda mutai kenan duka waɗanda suke da suna al'as al'as al'as daga cikin larabawa kafin a fara wa annabi wahayi suka fito da su sai mutum ɗaya wa kana ismu al'as wannan motsi din sunan shi al'as sai zo da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya mutunta kawo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah da nufin Allah ta fata gare shi ya sa mai suna motsi a ke to sunan ka motsi mu daga yanzu sunan ka motsi daga al'ab mai sako to sunan ka ya koma al-motsi mai da'a galiban da ga tantin da annabi kan yi yakan koma abin da ke kishiyantar wannan mummunar ma'ana ta bangaren kyakkyawar ma'ana kala abubakar ibn al-mundir abubakar ibn al-mundir ya ce حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا ابو نعيم حدثنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سميته حربا لو كنت أتى يكون بني الحسن سيد سامي سنا الحرب ياكي قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرون ابني ما سميته كان يزوج جدا wannan kuma na ta amma gidan ne mun mutu a baya musamman lokacin da muke karatun hikmatun min tarikh lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure da iyar Fatima ga Ali da Abi Talib ya ba shi gida a gidan shi ya zauna kafin ya samu nashi to lokacin da sai sai annabi ya zo gida ko ya zo daki ko ya zo kasa fa kada sai sai ari arunubni ani da Fatima ku nuna man kan nawa ma san mai tumu wala suna kuka sa mai kullu harba kiku da mun sa mai suna harbu kada bal huwa hasan annabi ce a sunan shi hasan falamma wulida husaini sammaituhu harba lokacin da aka haifi Husaini sai na sa mai suna har yaƙi ne sai na bayyana su sai an fafata fa da annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo fa kana yace aruni ni ma sabaitu mu ku nuna mana dana wani suna kuka yi mashi kunna harba yace mun mashi suna harbu kana bal huwa Husaini ni da sunan shi Husaini kana falan ma wani da sabitu sabaitu harba da aka yi na uku sai na sake sa mai suna yaƙi فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدي أرون لي ما سميتموه كنونا من دانا ونسونا بك سامش kulna harba sai muka ce mun sa musu suna harbu kala bal huwa muhsin sunan shi muhsin sun makara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni sammaituhum asma a walad harun ni na sanya ma ƴaƴan nan suna ne da irin sunan ƴaƴan annabi harun shi annabi harun ya sanya sunan na wajen sa shigul ko ni nan ya sa bishir da bashir da kuma mubashir aka yi sallana amma kuma yadda hadisin yake a wajen al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad shine wannan shabarun da shabirun da mushabbir wasu kuma aka sa bishir da bashirun da mubashir kama dai hadisin da yake a cikin al-Adab al-Mufrad shabarun da abin nan shabarun da shabirun da mushabbir sai dai duk wannan bayanan hadisin da inganta ba ana da bayanan cikin da'iku adabin muf da'iku adabin mufrad ce hadisi ne da'i aka yi duba lambar hadisi dari takwas da ashirin da bai inganta ba malamai sun yi maganganu sosai a kai ba inda bai inganta don haka maganar ya sa arbu a na ɗaya arbu a na biyu waye a na ya sa hasan da husaini da musin eh tabbas an sa hasan da husaini amma wannan hadisi ba shi ne tabbatar da aka ba wanda ta tabbata sun ishe mu ya zo a musannaf na ibn abi shayba yace haddathana muhammad ibn qudayy an al-ala an al-ala ibn al-musayyib an khayta ma qal kana ismu abi fil jahiliya aziza baba na da sunan a jahiliya sunan shi azizi buwayayye gagarare fasammahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdurrahman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai suna abdurrahman فقال البخاري في كتاب الأدب الإمام البخاري في كتاب الأدب abin da ke nufi a nan al'adabu da mufrad ba kitabu da adab na cikin asahi ba حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو عبد الرحمن ابن سعيد ابن سعيد المخزومي وكان اسمه السر فسماه صلى الله عليه وسلم سعيدا سنيش السر بزيد يوا كان في سنن كان بوتشي حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عبدي قال حدثتني رائطة بنت مسلم رائطة غير مسلم تابعني لاباري عن أبيها قال daga mahaifinta ta ce shahidtu ma annabi alaihi salatu wassalam kunaina mahaifina ya halarci yakin kunai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li yace sai ya ce man masmuka sannan yake bani labarin sai annabi ya ce mani me sunan ka kuntu gora ki suna na an kaka idan Allah na ga kasuwa ya ce bari na kaka amma da ne suna ne suna na an kaka wannan kaji ya kai maka sai ya ta hankaki ai sai da ai kana sai ne ce la bal anta muslim na canza maka suna daga hankaka sunan kai ya koma muslim sunan kamalan muslim wannan hadisin da yake da ka ba hujja shi kwata-kwata bai tabbata ba ba a samu wata gurabu an canza musu suna ba inda malamai sun ce hadisi ne da yi kamar yadda masu yin kwakwasan hadisai suka ce amma ba da yake ta ko malaman da suka ce kamar ne yake tarawa ko tabarani wa abu ya da wani bazar bi na hauyi wala wasu ke cewa lam yu da ifu ahadan wa lam yu wasiku ahad wa baqiyatu rijali abi ya'la sai ka take hadisin yana da burbushi na rauni wannan shi ne abin da malai ta tsara dangane da abin da ya shafi canza suna in sunan na da matsala za a canza shi ba mutum ya girma duk bayanan da suka gabata nan za ka ba wani da annabi ya nemi a jiya sake canza rago ko a je ai kaza ko a je ai kaza ko a je ai kaza ai mummunan sunan sharri ne buka kamata ya ma ai gaggauta canza shi wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna sirri ya kamata a rika da akari sai ya gaggawa zuwa ganin an canza waɗannan sunaye yana da sai mu tsaya nan sai mu tashi wa kama anna taghayyira ismi ya kunu ya kubhi wa qara'ati alaikum assalam wa rahmatullah na na inda masu inda aka san mutum da wancan sunan to zai je ya sanar ma'aikacin gwamnati ne zai sanar da ma'aikatan shi ko kamfani misali shi ne sanar da makarantar shi ya san da suna da aka yadda duka komai na shi ya koma a kan wannan suna in dan kasuwa ne ya sanar da duk abokan kasuwanci in wani ne aiki ne mutane da yawa sun yi saving din sunan shi wancan mara kyan a dabbobin duk sai kira su ya faɗa musu ana cewa a yi editing a canza sunan nan na tashi daga mara kyan na dawo mai kyan ya gyara sai a sanya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله